Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustapha Kasim Ɗaɗaɗuyi muna gabatar da karatun ne kuma a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin ibini taimiyya da ke nan cikin garin azare a kan titin wato su da katagun jikin asibitin koyarwa wato na gwamnatin tarayya yau gabar da za mu tashi ita ce gabar da malam ya mata tashi da cewa ziyaratul marid wattiba'u janazatihi wato shine ziyarar mara lafiya sannan da kuma bibiyar wato ita gawar wato mara lafiya din wanda yau za mu tashi akan siffa ko ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 261 a cikin siffofin manzon Allah wato 500 wato mun ci rabi kenan mana ce wa kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yazumul bala'a baya zargin wato bala'i idan wani bala'i ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah wato baya wato zargi shine azzam wato shine zargi wayara annahu min wayara annahu min ha to yana kallon shi wannan bala'i din ma a mazannin wata minha ce daga Allah madaukakin sarki me minha shine al'adiyya wato wata kyauta ko alhadaya wato kyauta ce daga wajen Allah maɗaukakin sarki saboda duk wanda Allah maɗaukakin sarki yake nufinsa da alkhairi shine wanda Allah maɗaukakin sarki yake jarrabansa kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ya ce inna a'azamal jaza ma'a a'azamil bala lalle girman sakamako yana tare da girman bala'i inji manzon Allah sai manzon Allah ya ce idza ahabballahu qauman ibtalahu idan Allah madaukakin sarki yana son waɗansu mutane sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su sai manzon Allah ya ce faman radiya falahu rida duk wanda ya yarda da irin jarrabar da Allah madaukakin sarki ya masa sai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sai ya ce wa man sakada duk wanda ya yi fushi kuma falahu sakadu sai Allah madaukakin sarki wato ya yi fushi da shi kuma ibtila'i shine hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake bambance muminan gaskiya da muminan wato ƙarya ko kuma yake bambance masu imani na gaskiya da masu imani wato na jebu da Allah maɗaukakin sarki yace ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu yanzu mutane suna tsammanin za a kyale su su ce sun yi imani alhali ba za a jarrabe su ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad fattan nan da zina min ƙabli wallahi tabbas mun jarabci waɗanda suka zo gabaninsu Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne kuma ba don komi ba sai Allah ce fala ya'laman nan lahun da zina sadaku wala ya'laman nan kazumi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ne don ya san mumine na gaskiya ya san kuma su wane ne wato maƙaryata kamar yadda Allah ɗin maɗaukakin sarki ya faɗa kuma Allah ce ma kana almu'minina ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib Allah madaukakin sarki baya barin mu'minai akan abin da kuka wayi gari kuka samu kanku a kai har sai ya jarrabe su dan ya bambance at-tayyib wato kyakkyawa min al-khabis da kuma wanda yake wato mummuna shine hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib sai ya bambance mummuna tsakanin da wanda yake wato mai kyau shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa wa al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalu allazina kalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zilzalu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Allah ya ce yanzu kuna tsammanin za ku shiga wato am hasibtum an tadkhulul jannata yanzu kuna tsammani za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladzina kalaw min qablikum kwatankwacin abin da ya shafi waɗanda suke gabanin ku ku bai shafe ku ba sai Allah ce masatumul ba'sa wa halhalu da yaƙe yaƙe ya shafi shine masatumul ba'sa wa darra da kuma cututtuka wa zulzulu har sai da aka jijjiga su hatta ya ƙula rasul wallazi na amanu ma'ahu mata nasarullah har sai da manzansu da waɗanda suka yi imani tare da manzan suke cewa yaushe ne ne nasarar Allah za ta zo sai Allah ya ce ala ku saurara inna nasarar lahi qarib lalle nasarar Allah wato nan kusa take ashe Allah madaukakin sarki yana jarraban bayinsa ne ba dan komi ba dan ya gane wato bawa na kwarai kuma jarrabar da zame masa sanadiyar kankarar wato zunubansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi qadi'a bala'i ba zai gushe wa mumini ba a karan kansa da ɗansa da dukiyarsa har sai ya yi tafiya a bayan ƙasa babu wani kurakure a tattare da shi wannan ibtila'in da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da shi ya zamo sanadiyar kankarewar wannan zunuban nasu shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai gaisuwar abin nan ban sunansa ya kai wa wata mata wato gaisuwa ba ta da lafiya daga cikin matan sahabbai ko daga cikin sahabbai yake tambayanta me ya same ki sai ta ce masa alhuma wato zazzabi sai ta ce la barakallahu la kad Allah ya masa albarka sai manzon Allah ya ce ki daina zakin zazzabi domin zazzabi yana kankarewa mutum zunubinsa kamar yadda iska take kada ganyen bishiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ashe duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddare ya samu bawa to Allah madaukakin sarki yana nufin sa da alkhairi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu Allahu bihi khairan ajjala lahu uqubatahu fid dunya duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya gaggauto masa uqubarsa tun a nan duniya dan jinya jinyan nan yayi dan zazzabi zazzabin nan dan ciwon kai kai la'alla wata dan asara mashin din sa ya dan lalace la'alla asa a masa sata la'alla dai wani ya bata masa rai duk Allah yana nufin sa wato da alkhairi ne shi yasa Allah ya nufaci wannan abin yake samu sai ce wa iza arada Allah bi abdihi shar amma idan ya nufin wani sharri ya samu wannan bawa sai Allah madaukakin sarki sai ya kyale shi da lafiya da jin da lafiya da abin nan wadata da da da duk abin da yake so sai Allah ya bashi sai manzon Allah ya ce hatta yuwafiya bihi yawmal qiyama amsaka anhu bi zambihi sai Allah ya kama shi da zunubansa hatta yi wa fiye bihi yau kiyama har Allah maɗaukakin sarki ya cika masa wato ni abin da ya aikata na kurakuran wato ranar tashin alkiyama wani ɗan abin da masunansa ɗan ibtila'at suna sanyawa Allah maɗaukakin sarki ya kankare wa mutane mi waɗansu ɗan laifuffukan da suka yi ba don komi ba la Allah ɗin don mutane su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas li zikahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'u wato barna ta bayyana akan tudu da cikin teku bima kasabat aidin nas saboda abin da hanayen mutane suka aikata sai Allah ce rizqahum ba'dan ladzi amilu domin ya dandana musu shashin abin da suka aikata la'allahum yarji'una mai yiwa ne da su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki amma idan kaga mutum Allah ya bashi lafiya ya bashi wadata ya bashi ya bashi kuma gashi dan laifuffukan nan yana yi dan saɓa-saɓan nan yana yi amma kuma babu ciwon kai babu asara a dukiya babu babu babu to istidraji Allah madaukakin sarki yake masa Allah madaukakin sarki yana masa ni talala ne Allah madaukakin sarki yana jirin ya mutu idan ya mutu kuma Allah madaukakin sarki ya sa shi wato a cikin wuta shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta farihu bima utu akaznahum baktatan fa izahum mublisuna a lokacin da suka manta abin da aka musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulle shai sai muka buɗe musu taskokin kowane abu inji Allah maɗaukakin sarki arziki ta kudu da arewa ta gabar da yamma Allah ya ce hatta farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki cikin abin da aka ba su Allah ya ce akaznahum baktatan sai muka kama su wato kamu ɗaya fa'izahum mubilisuna sai ga su sun wayi gari wato suna nan sun samu fallasassu ko mufilisuna wato suna zazzara idanu a filin wato tashin alƙiyama hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba min muslim ma asaba muslim musliman min hammin wala ha- wala huzunin wala gammin wala nasabin wala aza illa kafara Allahu anhu kadayahu hatta shaukatun tashukku babu wani abin da zai samu musulmi idi manzon Allah min hammin na bacin rai ne wa gammin da bakin ciki wa nasabin da wahala wa aza da cutarwa illa kafara Allahu anhu kadayahu sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa wato zunubansa manzon Allah ya ce hatta shaukatun ta shukkuhu ko da ƙaya za ta soke shi ƙaya ta soke shi a wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya kankare masa ni wato zunubansa amma ba sai mutum ya yi haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wato ladan ibtila'i shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa mi ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيتمي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يتي والله تبس من جربكم بشيء دون أبو min alkaufi na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqasin min al amwali da tauyewar wato dukiya mutum da mawadaci ne ya wayi gari ya zamo yanzu wadatar ta ja baya shine wa naqasin min al amwal was samarat da kuma tauyewar wato 'ya'yan itatuwa wal anfusi da kuma rayi wato a dinga mutuwa ko wani wani ya mutu wani dangi ko baffa ko kawu ko abin da ya kama da haka sai Allah ya ce wa bashirus sabirina ku yi albishir ga waɗanda suke masu haƙuri ya kai ko ya kai manzon Allah ka yi albishir ga waɗanda suke masu haƙuri kama an tambayi Allah su wane ne masu haƙurin sai Allah ya ce allazina idza asabatul musiba su ne idan wata masifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai su ce daga Allah muke sannan zuwa ga Allah za mu koma sai Allah ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim masu irin waɗannan ɗabi'un suna da yabo daga wajen ubangijinsu Allah zai ta yabon su a cikin taron mala'iku ce Allah ku dubi Allah ya dinga cewa mala'iku ku dubuwa ne na jarrabe shi da zazzabi amma bai yi raki ba ku dubuwa ne an jarrabe shi da an ɗauke masa mashin ɗinsa ku dubuwa ne haka Allah maɗaukakin sarki zai ta yabansa a cikin taron mala'iku shine ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai ji kansu sai Allah ce wa ula'ika humul muhtaduna waɗannan kuma su ne shiryayyu iji Allah maɗaukakin sarki sannan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake faɗa to haƙuri a ibtila'i yana kasancewa ne a farkon al'amari kuma ladan haƙuri babu wanda ya san shi sai Allah inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab abin sani kawai ana sakantawa masu haƙuri ladan su ne ba tare da lissafi ba shi yasa da wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin makabarta sai ya samu wata mata a gurfana a gindin wani kabari tana ta kuka saboda wani nata ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki yi hakuri ki nemi lada a wurin Allah madaukakin sarki ya ce mata isbiri wa tasbi ki yi hakuri ki nemi lada a wurin Allah madaukakin sarki saboda bata san manzon Allah bane ba sai ta ce masa ilaika anni ka rabu da ni lam tusib bi musibati ai dan ba jarrabe ka da masibata bane ba shi yasa zaka faɗa mun haka sai manzon Allah sai ya kauda kai sai ya rabu da ita sai ya tafi kayansa wucewar manzon Allah kenan sai aka ce mata ai manzon Allah ne sai ta ce ai zama bai kama ta ba sai ta kama hanya sai ta tafi gidan manzon Allah domin ta ba da uzurin cewa bata san cewa shi manzon Allah bane ba sai manzon Allah ya kada baki sai ya ce mata inna masabaru inda sadamatul ula haƙuri yana kasancewa ne a farkon mi al'amar idan aka jarrabu mutum a farkon mutum zai yi haƙuri sai Allah ya bashi lada amma idan ya buga kudu ya buga arewa ya buga yamma ya buga ina ne ya ga babu wani katabis dole sai wurin Allah ɗin tukunne ya koma zuwa ga Allah to wannan ya yi haƙurin da bashi da ni lada a wurin Allah maɗaukakin sarki shi kuma Allah maɗaukakin sarki alkawarin da ya ɗauka na jarraba ba zai kau ba hatta addu'a ma rike wa kaddara wato ƙarfi take amma ba hana ta faruwa take ba idan bawa ya yi haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ladan haƙurin idan bawa bai yi haƙuri ba shi kuma jarrabar da Allah ya alkawari ba za ta kau ba dole sai ta faru sai ya zamo ya yi asarar duniya da lahira cewa shi bai samu abin nan jarrabar ta same shi cewa asarar ta same shi a duniyance sannan kuma a lahirance ya yi asarar ladan haƙuri shi yasa Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu alkhairu idima annabi wa in asabatu alfitna in qalaba ala wajhihi kasura duniya wal akhirah zalika huwa al mubin Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautawa Allah ala harfin a bisa wato fargaba a bisa tsoro Allah ya ce fa in asabahu alkhairu idan wani alkhairi ya same su idima annabi sai su samu nutsuwa da wannan alkhairi in dai ana cikin yalwa da wadata shi kenan shi komi daidai amma wa in asabatul fitina idan wata fitina ta same su Allah ce in qalaba ala wajhi sai ya juya akan fuskarsa ya dinga faɗan munanan maganganu ya dinga cewa ni ubangiji ai walakanta ni kamar yadda Allah ce fa ammal insanu idza maftalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram wa amma idza mabtalahu fa qaddara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana idan Allah ya karrama shi ya masa ni'ima sai ya ce ubangiji ya karrama ni idan kuma Allah ya kuntata masa arzikinsa ya wayi gari ya jarrabe shi da talauci sai ya dinga cewa ubangiji ya walakanta ni to wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un wato ɗan adam Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari shine idan wata masifa ta same shi in qalaba ala wajhi sai ya juya akan fuskarsa wani ma ya ce ai sallar ba zan yi ba wani ma ya ce azumin ba zan yi ba wani ma ya ce kaza wani dai ya faɗi mummunar magana na saƙo ko abin da ya kama da haka ko ya ta zage-zage wannan zamanin kaza kaza da kaza ya je idan ya zagi zamani kuma ya zagi wane ne ya zagi Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce la tusabbu dahara hadisi na kudisi ya ce wa ana daharu biyadi al'amru uqallibu al-laila wan nahara kada ku zagi zamani ni ne zamani al'amari yana hannuna ni nake jujjuya dare da wuni haka Allah ya faɗa kenan duk abin da zai samu bawa na canjin rayuwa daga wurin wa yake daga wurin Allah abin da ya rage wa bawa ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu wani mahaluki da zai cutar da shi ko ya amfanar da shi ba tare da izinin wa ba ba tare da izinin Allah maɗaukakin sarki ba don haka Allah maɗaukakin sarki shine mai idan mutum bai yi wannan ba sai Allah ce kasurar duniya wal akira wannan shine asarar duniya da lahira sai Allah ce zalika huwal kusuranul mubin lalle wannan ita ce asara wacce take mai girma iji Allah maɗaukakin sarki da haka manzon Allah baya zargin wato ibtila'i baya faɗan wata mummunar magana shi yana ganin wata ma kyauta ce ko wata baiwa ce daga wurin Allah maɗaukakin sarki saboda daman ashaddul bala ashaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsalu fal'amsa wanda Allah ya fi jarraba su ne annabawa sannan waɗanda suke kwatanta abin da annabawa suke kayi sannan waɗanda suke kwatanta abin da annabawa suke kwatanta abin da waɗanda suke kwatanta yasa duk wani annabi da Allah ya aiko sai ka samu an jarrabe shi ka ɗauki annabi yusuf kaɗai ma irin jarrabar da aka masa an jarrabe shi da 'yan uwansa an zo aka jarrabe shi da bauta daga ƙarshe ma aka zo aka jarrabe shi da ni mata har ya ɗaga hannu ya yi addu'a saboda kaidin mata ya ce rabbu sijinu habbu ilayya mimma ya da ƙunani ilai fa in lam tasrif anni kaida hunna asbu ilayhinna wa akun minal wa akun minal mi jahil yace ya ubangiji as-sijinu kurkuku ahabbu ilayya shi yafi soyuwa zuwa gare ni mimma ya da ƙunani ilaihi dangane da abin da matan nan suke kira na zuwa gare shi fa in lam tasrif anni kunna idan baka tafiyar mun da makircin waɗannan matan ba to asbu ilaihin na zan karkata zuwa gare su wa akun minal jahilin na zamo daga cikin mi jahilai annabi nuhu annabi yusuf alaihi salam ga irin su annabi yuba annabi ayuba annabi ban sunan sa annabi wa annabi yunus annabi waye kowa Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi gurgudan abin nan da haka shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan mala yace wa kana yaudil marida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana gaida marar lafiya cewa idan ya je shi shine wato siffarsa ta 262 yana zuwa gaida marar lafiya sallallahu alaihi wasallam ba dan komi ba saboda shi gaida marar lafiya din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda shida daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai iyadatul marid wato gaida marar lafiya kamar yadda manzon Allah in sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi ya ce atimu ja'i'a ku ku dinga ciyar da mutumin da yake mai yunwa ne wa udul marida sannan ku dinga wato gaida marar lafiya a ji manzon Allah sai ya ce wa hukkul ani sannan kuma ku warware mutumin da yake makaskanci ne mutumin da yake fama da bauta wato ku warware masa wannan bautar iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ala ayatu halin malume suna ganin menene matsayin wato zuwa gaida marar lafiya waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa faradul amine ne ban sunansa sunna ce mu'akkada waɗansu kuma suna ganin wato ban sunansa wato faradul kifa'i ne wato farali ne na kifa'i idan wani ya je daga cikin musulmi ya ɗauke ma waɗansu sai dai gaida marar lafiya ɗin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana da falala masu wato tarin yawa kamar yadda manzon ya ce man adama ridan auzara akan lahu filla duk wanda ya je ya gaida wani marar lafiya ko ya ziyarci wato wani dan uwansa saboda Allah madaukakin sarki na dahul munadi wani mai kira zai kiraye shi idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an ibta wa daba mama shak cewa ka ji daɗinka sannan tafiyarka kuma wato ta yi kyawu wata ba wata minal jannati munzila sannan kuma ka sauka ko ka zauna a cikin aljanna ko aljanna ta kasance a gare ka wato masauki iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adama ridan lam yazil yakhudu fil fil rahma duk wanda ya je gaida marar lafiya bai gushe ba yana kutsawa wato a cikin rahama iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ijajalasa har idan ya zauna a wajen wato marar lafiyar fa'iza jalasa ikta masa fiha to idan ya zauna a cikin a wajen marar lafiyar a lokacin kuma sai ya yi linkaya a cikin wato wannan rahamar idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya je ya gaida marar lafiya idan da safe ne ya je ya gaida marar lafiya dinnan mala'iku dubu saba'in ne za su yi ta yabansa har sai ya yi yammaci sannan idan da yamma ne ya je ya gaishe shi mala'iku dubu saba'in ne za su yi ta yabansa har sai gari ya waye iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana lahu karifun fil janna sannan yana da wata gona a cikin aljanna iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wa kana yadhhabu ila al-maridi mashiyan ya kasance manzon Allah din idan zai je gaida marar lafiya yana tafiya ne mashiyan wato da kafa ba akan abun hawa ba la'alla wurin da zai je gaida marar lafiya din la'alla kusa ne manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai in ma nesa ne ai mun karanta a baya cewa manzon Allah yana daga cikin siffarsa idan yana tafiya cewa yana tafiya ne kai ka ce ana naɗe masa mi ƙasa ne cewa za ka ga yana yin sauri tafiyar da wani zai yi ta ya sha wahala shi manzon Allah idan ya yi ta ba zai sha wahala ba na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gaida marar lafiya wato da kafa sai siffarsa ta 264 yace wa kana la yaqulul marida illa ba'da salas ya kasance baya gaida marar lafiya din manzon Allah sai bayan kwana uku wai ba daga jinyarsa ba manzon Allah daga ya je labari ba sai an kwana ɗaya an kwana biyu an kwana uku sai manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya je mi ya gaida shi a babin misali saboda malamai sun ce jinyar da ake zuwa gaida marar lafiya a ita ita ce jinyar da ta hana mai ita wato fitowa inda mutane suke shine za a je a gaishe shi amma idan yana iya fitowa ya zo ya zagaya to wannan ba sai an je an gaishe shi ba ba wai haƙƙin musulmi ba haƙƙinsa ne akan ƴan uwansa musulmi wato su je su gaishe shi ba duk da malamai sun ce shi marar lafiyar da za a je a gayar wai ba dole sai rashin marar lafiyar da ka san shi ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba in dai musulmi ne to yana da haƙƙi akan ka kaman ka je ka gaishe shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato akan wato sallama da wani sahabi ya tambaye shi wani aiki ne mafi alkhairi sai manzon Allah ya ce ka ciyar da abinci sannan ka karanta sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to ita ma marar lafiyar haka ne idan mutum ya samu labarin wani dan uwa musulmi shi na kusa ne ko na nesa to sai ya je ya gaishe shi wato a babin musali malam ya ce wa kana ya ƙuli lil marid manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa wa marar lafiya idan ya je gaishe shi ma tashtahi wato mi kake bukata yana tambayansa sallallahu alaihi wasallam la'alla idan ya faɗi wani abin da yake bukata da yake shi manzon Allah mai kyauta ne ko zai iya samar masa abin da yake bukata a babin misali to ba laifi bane ba idan mutum Allah ya yi shi mawadaci ko yana da wata hanyar da zai sama wa marar lafiyar wani abu idan ya je gaishe shi ya tambaye shi wato mi tashfayi wato abin da yake kwaɗayi ko ya samar masa ko ya masa hanya wato ya samu a babin misali malam ya ce wa kana iza da kala alal marid ya kasance manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga gaida mara lafiya din kare yana ce masa la ba'as wato babu laifi duhurun insha Allah wato tsarki ne in Allah madaukakin sarki ya so idan an je gaida mara lafiyar ana faɗan maganganu ne waɗanda za su rarrashi mara lafiya ko da jinyar ta yi tsanani ba za a ce a wani haka kake fama lalle kana shan wahala a'a sai a sake mi a babin misali sai a sake karya masa zuciya shi yasa in an mutum ba shi da lafiya ko kuma ana fama da jinya idan wani yana ba da labari wani shi ma wanda shi ma mara lafiyar ko kuma ya ce ai nima na taɓa yin irin wannan ciwon naka kaza da kaza da kaza shi yasa a lokacin da Aisha take faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta yana ciwo wa ra'asa wayyo ciwon kaina ita ma manzon Allah sai ya ce mata wa ra'asa wayyo ciwon kaina malaman tarihi suka ce daga wannan lokacin ne manzon Allah ya kamu da jinyar wato ajali wanda bai tashi ba har sai da Allah madaukakin sarki ya karɓi wato ransa a babin misali to ba a kuma ana so idan an je wurin marar lafiya a dinga faɗin maganganun da suke na alkhairi manzon Allah ce idza ataytum al-marida aw al-mayyita fala taqulu illa al-khaira fa innal malaikata tu'minuna ala ma taquluna idan kuka je wurin marar lafiya ko mutumin da ya riga ya rasu fala taquluna illa al-khaira kada ku faɗi wata magana sai ta alkhair fa innal malaikata tu'minuna ala ma taquluna domin mala'iku suna cewa amin amin akan abin da kuke faɗi haka idan mutum ya je wurin marar lafiya ya rarrashe shi ya faɗa masa magana wacce take mai taushi sannan kuma a babu misali ya masa addu'a kamar yadda za mu ji nan gaba malam yake faɗa a gaba ta 267 wa kana idza ishtaqa insan masaha biyamini idan wani mutum ya kukar jinyarsa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shakurin da yake masa ciwon da hannunsa wato na dama wa kana iza wudi a yaminuhu ya kasance kuma idan manzon Allah din ya ɗora hannunsa na dama a wurin da yake wa ciwo ga mutumin da ya faɗa wa manzon Allah din sai manzon Allah ya ce masa abu habib batsamine ne ba'as raddin nasa واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما sai manzon Allah ya masa addu'an nan yace azhabil ba'sa ka tafiyar da tsoro shine azhabil ba'sa al ba's wato shine tsoro ko kuma wato al mubashi dai tsoron tun da shi wannan marar lafiya ne amma yana da fassarar wato yaƙi ma ka tafiyar da tsoro waye zai tafiyar da tsoron shine rabban nas ana kaddara ya umnida ya rabban nasu ya ubangijin mutane ka tafiyar masa da wannan tsoron da yake fama da ita wato na wannan jinyar washfi ka ba da lafiya an ta shafi kai ne mai ba da lafiya ya Allah la shifa'a illa shifa'uka babu wata waraka sai taka ya Allah ya ubangiji shifa'un la yugadiru saqaman wadda waraka ce wacce wadda ba ta barin wata cuta warakar da Allah yake kawowa baya ba ta barin wata cuta ta yi mi tasiri to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan wani marar lafiya wato ya kawo masa kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa masa wato wannan addu'ar a babin wato misali a wani lokacin kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana sanya yatsa akan ƙasa ne sai ya ɗago wato yatsa a lokacin sai ya ɗora a jikin wato wato marar lafiyar wurin da yake masa wato jinya ɗin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki sai ya ce bismillahi turbati aradina da sunan Allah wato turba rairayin wato ƙasarmu birikati ba'adina da yawun wato ɗayanmu ita ya faɗa yashfi saqimana yake bada menene yake warkar da marar lafiyar mu sai manzon Allah sai ya ɗanɗana yawo haka manzon Allah yake sai ya ɗora yatsarsa akan ƙasa sai ya ɗago ta sallallahu alaihi wasallam sai ya wannan addu'a sai ya ce bismillah da sunan Allah turbati aradina sai ya faɗi wato wannan addu'a din shine turbati wato aradina bi riqqati ba'adina yashfi saqimana cewa da sunan Allah sannan redayin wato ƙasarmu sannan da yawun ba'adina wato wasu daga cikinmu yashfi saƙimana yake warkar da wa marar lafiyar cikinmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan idan ya je wato gaida marar lafiya malam ce wa kana idza shtaka nafsa sannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ne ba shi da lafiya din to yana yi wa kansa wato nafasa ala nafsi yana yi wa kansa wato tofi bil mu'awwazata da ababen neman tsari manzon Allah yana yi wa masaha alhu biyadihi sai ya shafi wato jikinsa wato da shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta falaki da nasi ya shafe ina jikinsa sanadiyar ma kuma da aka saukar masa falaki da nasi sanadiyar sihirin da labid wato ya masa ne da labid ya masa sihiri sai aka saukar masa falaki da nasi sai manzon Allah yake karanta su yake shafa mi jikinsa a babu misali ko kuma ya dinga karanta su abin nan ban sunansa a'udhu bi kalmatin lahi tamma min sharri ma kalak ko a'udhu bi kalmatin lahi tamma min gadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa sharri ibadihi sai ya ce mi wa min hamzati shayatin anya an ya hadiru ko a'udhu bi kalmatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana karantawa malam ce wa kana ya'muru al-marida an yu'alija nafsahu bid-du'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar marar lafiya ya yi wa kansa magani biddu'a'i wato da addu'a ya ce ya karanta wani abu na alƙur'ani na Allah ce wani nazzil min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'mini muna saukarwa ko ma huwa shifa'un lima fi sudur wa rahmatun lil mu'mini muna saukarwa muna sassaukarwa dangane da wannan alƙur'anin abin da yake waraka ne ga zuciya sannan kuma jin kai ne ga waɗanda suke wato muminai mu yanzu mun bar ƙur'ani a mazannin magani a babin misali amma babu magani amina ne takamammai irin wato alkur'ani shi yasa manzon Allah ya koyar da cewa idan wani ba shi da lafiya ya samu ruwa ya kusantar da ruwan kusa da bakinsa ya karanta fatiha kafa bakwai in Allah ya yarda sai Allah madaukakin sarki ya ba shi mai lafiya shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani arayari wato na yaƙi su je wato yaƙi a hanyar su ta tafiya ko hanyar su ta dawowa sai suka yada zango a wani gari suka nemi mutanen garin su karɓe su su bakwance su sai suka ƙi su bakwance su suka ƙi su ba su wato masauki sai suka tafi bayan gari sai suka zauna ana cikin haka a cikin wannan daren sai Allah ya ƙaddari kunama sai ta harbi wato sarkin garin aka ransa yadda za a yi a wannan garin don a magance wannan dafin kunama duk wani magani da aka yi ƙarin kunaman nan ya ƙi sauka daga ƙarshe sai suka ce to ai ga can waɗansu baƙi a bayan gari na haka mu je mu tambaye su mana ko suna da maganin dafin kunama su magance mana wato abin nan sai aka ji ana zuwa ana faɗa ɗaya daga cikin sahabbai saboda ƙarfin yaƙininsa tsakaninsa da Allah da kuma alƙur'ani sai ya ce yana da shi yana da maganin amma ba zai yi ba sai za a biya shi a wata ruwayar aka ce aka yi jin da shi akan za a bashi awaki talatin ya ce ya yadda yana zuwa wurin sarkin nan sai ya karanta masa fatiha kafa ɗaya karanta fatihar ke da wuya ƙarin kunamar yana sauka to saboda sun yi abu ne da ka ba tare da ilimi ba sai suka ce to waɗannan dabbobin da aka ba su ba za su yi hukunci a kansu ba har sai sun zo sun tambayi manzon Allah suka zo suka karanta wa manzon Allah abin da ya faru sai manzon Allah ya kada baki ya ce wa sahabin da ya karanta fatiha wa ma yudrika annaha ruqiyya mi ya sanar da kai cewa fatiha ita ruqiyya ce har zaka karanta wa marar lafiya ita sai ya ce to idan aka kasa dabbobin ni ma a kawo min rabona sallallahu alaihi wasallam fatiha kafa daya aka karanta karin kunama yami wato ya soka shi yasa anan malam yace yana daga cikin ɗabi'a ko siffar manzon Allah idan wani bawan Allah ya kawo masa kukar bashi da lafiya sai manzon Allah ya sa shi ya yi wa kansa magani da karanta wato addu'o'i a babin misali ƙarfin yaƙinin mutum tsakaninsa da ubangiji shine ƙarfin yanda addu'ar wato za ta masa mi wato tasiri shi yasa salaf magabata ma ba su cika shan magani ba wajen cuta ta same su saboda manzon Allah ya ba su labarin a cikin wannan al'ummar tasa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba da sahabbai suka tambayi manzon Allah su wane ne sai manzon Allah ya ce su ne ba sa nema a musu ruqiya ba sa nema a musu lalas sannan ba sa yin wato canfi ji manzon Allah wai ba ruqiyan ne babu kyau ba ba lalas din ne babu kyau ba karfin tawakkalin su ne zuwa gaba sai manzon Allah ce wa ala rabbihim yatawakkaluna zuwa ga ubangijinsu ne suke yin mi wato tawakkali iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta gaba malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam ya quli lil maridi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa wa mara lafiya idan ya je gaishe shi kaifa tajidu ya kake ci ya jikin naka kamar mu yanzu a hausa ne idan an je gaida mara lafiya za a ce masa ya jiki ko ya ce da sauki to shi ma manzon Allah idan ya je gaida mara lafiya yana faɗa masa wato wani wa kana ya'ridu al-islam ala maridin kafir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bujiro da musulunci ga mara lafiyan da yake wato ba musulmi ba kenan yanzu idan mutum ya je gaida mara lafiya la'alla wani staff din su ne na wurin aiki ci ba musulmi bane ba ba laifi bane bai masa tallan musulunci kamar yadda shi ma manzon Allah ya je gaida wani mara lafiya daga cikin mara lafiyan Yahudawa wani yaron gidan manzon Allah din ba Yahude da ya je gaishe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa tallan musulunci a yaron sai yaron ya daga kansa sai ya kalli babansa sai babansa sai ya ce masa a'i aba qasim ka yi wa baban kasin wato da'a sai yaron sai ya karɓi musulunci sai manzon Allah bayan ya fito sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga mi kafirci haka manzon Allah ya faɗa kenan sunna ce ta manzon Allah ko ɗabi'a ce ta manzon Allah idan mutum ya je gaida marar lafiyar mutum gaida marar lafiya ta wanda ba musulmi ba ya bujiro masa wato da musulunci a babin misali kamar yadda manzon Allah din ya sake bujiro da musulunci a babbansa Abu Dalib lokacin da manzon Allah ya samu labarin babbansa Abu Dalib yana gargara na mutuwa manzon Allah tattaki yayi ya tafi gidansa yana zuwa sai ya samu Abu Jahal a gefensa da Abdullahi bin Abi Umayya sai ya ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalmatun uhadu laka biha indallah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan kafa dalili a gaban Allah ka mutu musulmi sai shi kuma Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya sai su ce masa ata da gabu an millati Abdul Muttalib yanzu kana kyama ka mutu akan tafarkin Abdul Muttalib sai manzon Allah ya sake maimaita masa sai da suka yi haka sau uku daga ƙarshe sai ya ce wa manzon Allah ni kan kayi haƙuri zan mutu akan tafarkin babana Abdul Muttalib sai ya mutu akan tafarki na mi na shirka a babin musali na haka ba laifi ba ne ba idan mutum ya je gaida marar lafiya ya masa tallan mi musulunci a gaba ta 275 yake cewa wa kana iza matal marid idan marar lafiya ya mutu a game da ainai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rintse masa wato idanunsu haka manzon Allah yake saboda a lokacin da Abu Salma ya rasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ganshi ya ga idanuwansa wato a buɗe saboda a lokacin da ake cire ran idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ran tana ana yin sama ne da ita to ita kuma kallo tana bibiyar ran a lokacin da ake tafiya sama da ita to a lokacin idan idanuwa suka je iya saman nan sai su kafe sai kaga kwayar ido tana kallon sama dagau to tana bibiyar ran to shi yasa da manzon Allah ya zo ya ga Abu Sulma a wannan halin sai ya ce innar ruha idza qubida tabi'aha al-basar lalle ita rai idan an karbe ta wato gani yana binta sai manzon Allah sai ya jawo fatar idanun sai ya rufe idanuwan Abu Salma haka manzon Allah ya kuma malam ce wa kana idza mata rajul wa huwa waqifu idan manzon idan wani ya rasu manzon Allah din yana tsaye lam yabar makanahu baya barin wannan gurbin hatta ya da lahu har sai manzon Allah ya masa addu'a kamar yadda yayi wa Abu Salman wato addu'a a lokacin da manzon Allah ya zo ya ce Allahumma igifir li abi salma warfa darajatahu fil madiyina wa kallifhu fi ahlihi fil gabirina wa gafir lana wa lahu wa adkilhu aljanna wa wasit qabarahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka gafarta wa abi salma warfa darajatahu fil madiyin kaɗa da darajarsa cikin waɗanda suke wato shiryayyu wa kallifu fi ahlihi fil gabirina ka biye masa baya a cikin iyalansa a yan baya haka manzon Allah ya faɗa sai ya ce wa gafir lana wa lahu ka gafarta mana da mu da shi shi Abu Salma din wa adkilhul janna ka shigar da shi aljanna sannan kuma wa wasi qabarahu ka yalwata masa wato kabarinsa haka ake so idan mutum ya je kan wani mutumin da ya rasu ya masa addu'a Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa a babin misali ba abin da yake amfanar mamaci irin mi addu'a ko a ina ne kuma ya samu labarin rasuwarsa ya masa wato wannan addu'ar a babin misali wa kana ya amuru ahlil mayyit bil husni sabar manzon Allah ya kasance yana umartan wato ni iyalan mamaci da kyakkyawan haƙuri kamar yadda ya umarci iyalan abu salma a lokacin da ya je gidan sai ya ga suna kuka suna kururuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su ya ce musu ya ce li'annal mala'ikata tu'amminuna ala ma taquluna cewa domin mala'iku suna cewa amin amin akan abin da kuke faɗi shi yasa a wani hadisin yake cewa innal mayyita yu'azzab li buqa'i ahlihi alai lalle mamaci ana masa azaba saboda kukan da iyalansa wato suke masa a wani hadisin manzon Allah ce laysa minna man shaqqal man ladamal kududa wa shaqqal juyuba wa da'a bi da'watul jahiliya baya tare da mu wanda ya kama kuncin sa ya tamari saboda an masa mutuwa wa shaqqal juyuba ya kama rigarsa ya yaga saboda a jahiliya suna yin haka wada abi da watul jahiliya sannan ya ta kururuwa ya ta ikirari irin ikirarin mutanen jahiliya wayyo na shiga aku ni kan ina da san kaina rumfa ta goce damin alhaji wane ne yin rike mun abu kaza yanzu kuma ya mutu wa zai mu wannan shine da'awa irin da'awa na jahiliya manzon Allah zai hana amma ba laifi bane ba mutum ya zubar da awaye kamar yadda a lokacin da manzon Allah ɗansa Ibrahimul Mu'azzam ya rasu da ya ganshi sai ya zubar da hawaye ɗaya daga cikin sahabbai yake ce masa manzon Allah har kai ma sai manzon Allah ya ce masa i yake ce masa innal aina tadama lalle idaniya tana zubar da hawaye wal qalbu yahzun sannan kuma zuciya tana jin wato zafi sai ya ce wala naqulu illa ma yarda rabbuna ba abin da za mu faɗa sai abin da ubangijinmu ya yarda sai ya ce inna lifraƙiƙa ya ibrahim la mahzunun lalle dangane da rabuwa da kai ya kai ibrahim mu masu wato baƙin ciki haka a lokacin da jikarsa yar gidan ruƙayya ko yar gidan zainab ya je ya ganta ranta yana haka yana haka manzon allah ya zubar da hawaye usama bin zaid yake ce masa ya manzon allah wannan fa menene sai manzon allah ya ce innaha rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi man yasha cewa tausayi ne Allah yake sanyawa a cikin zukatan bayinsa wanda yake so amma mutum ya zo ya ta kuka ko ya ta faɗan maganganun da bai dace ba wannan ya saba da koyarwar manzon Allah yana umartan iyalan mamaci da ne sabari da kyakkyawan mi haƙuri malam ce wa kana rubbama qabbala al-mayyit sau da yawa ma idan ya je ya ga mamaci din manzon Allah yana sumbantansa kamar yadda da ya je ya samu Abu Salma ya riga ya rasu manzon Allah ya sumbaci kuncinsa haka shi ma da manzon Allah ya rasu Abubakar Sadiq da ya zo ya ganshi sai ya sumbaci wato kuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa kana rubbama baka li firaqir rajul sau da yawan manzon Allah ɗin yana iya kuka amma ba na kururuwa ba kuka na zubar da hawaye saboda rabuwa wato da wani mutum wa mautihi da kuma wato mutuwarsa wa salat dumu'uhu ala kaddihi sannan hawayensa suna kwaraya ala kaddihi wato a bisami kuncinsa sallallahu alaihi wasallam a kenan ba laifi bane ba mutum ya zubar da hawaye har hawayensa ya gaggara wato akan wato kuncinsa malam ce wa kana ya amuru bi ta'jil dafanil mayyit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarta da gaggauta wato birnawa mamaci sallallahu alaihi wasallam jinkiri na kaiwa mamaci wato kabarinsa wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasici ga Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib yace manzon Allah ya mun wasiya ya umarce ni da waɗansu abubuwa guda uku kada ne jinkirin su yace masa salasun la tu'akka abubuwa guda uku kar kai jinkirin su na farko yace masa as-salatu idza hanat idan sallah lokacin ta yayi kada ka jinkirta abu na biyu yace masa wal janazatu idza hajarat idan gawa ta riga ta halatto aka yi mutuwa ai gaggawar kai ka kabarinta abu na uku manzon Allah ya ce masa wal ayyamu idza wajada al-futua da matar da bata da miji bazawara ce ko budurwa ta samu miji ita ma ai gaggawar aurenta kuma ya taba faruwa a lokacin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wata mata imra'atu sauda wacce take tsintsintar masallaci abin nan datti a masallacin manzon Allah take shara ta mutu ta daddare aka kai ta da daddaren manzon Allah bai sani ba sai bayan kwana ɗaya kwana biyu manzon Allah ya ga alamun cewa ba a share masallaci ba sai yake tambaya ina matan nan da take share masallaci sai aka ce ai ta rasu manzon Allah ya ce ta rasu kuma ba ku faɗa mini ba sai suka ce manzon Allah ai ta daddare ne ta riga ta rasu mu kuma sai muka ga cewa hidindimu sun yawa kar a taso ka a wahalar da kai shine muka sallace ta muka kai ta da daddaren aka birne ta manzon Allah ce dalluni ala qabariha ku nuna min ina ne kabarinta manzon Allah je ya tsaya mata sallah a daren ta rasu a daren aka kai ta kabarinta kuma manzon Allah bai musu inkari ya ce haba kukwa wani irin gaggawa kuke na kaiwa mamaci wato kabarinsa ba irin mu ba a yanzu mutum ya mutu tun da isha ko tun da mangariba sai a ce sai gobe karfe biyu na rana za a sallace shi wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ko da wasici yayi wani zai ne zai sallace shi baya gari ba zai zo da wuri ba sai ai hakuri a sa wani ya sallace shi dan a kai shi makuncin sa wato da wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya riga ya mutu kuka ajiye gawar a gaban ku kuka dauke ta abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkhairi ne wato ko alkhairi idan kanat mutumin kirki ne sai ya dinga cewa ku gaggauta da ni idan ya kasance mutumin banza ne kuma sai ya dinga cewa ina za ku je da shi ina za ku je da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka manzon Allah yana umarni da a gaggauta tajahil wato shirya mamaci wato a kai shi ina wato makwancinsa wato aje a birne shi sallallahu alaihi wasallam jinkirin ba shi da wani mi amfani a babin musali ba koyarwar manzon Allah bane ba a jinkirta wato kaiwa gawa wato kabarinta ba akan wato lokaci ba malam ce mana wa kana ya amaru bil ghusl al mayyit salasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarta a wanki gawa wato wanki uku au kamsan ko biyar au aksara min zalika ko fiye da guda nawa biyar din ina ga in ba na manta ba wancan satin mun yi magana a kai ba cewa ana yin wankan gawa utri ko a wanke shi uku ko a wanke shi biyar ko a wanke shi bakwai ko a wanke shi nawa tara babu ƙari akan haka na farko da ruwa zalla ake yi na biyu za a yi da ruwan magarya ko ruwan sabulu na uku za a yi da ruwan turare amma manzon Allah ya ce wal kafur aula wato a sanya kafur shi yake kuma mun faɗi falalar ko kuma fa'idar sami kafur domin na faɗa wancan satin ko abinda malamai suke faɗa don haka to idan aka ga na wanka ukun bai wadatar ba za a ƙara na kuɗi da na biyar a babu misali sai a ƙara na sabulu da na mi na kafur idan za a ƙara na bakwai da na shida da na bakwai sai a ƙara na sabulu ko na magarya da mi kafur idan za a ƙara na takwas na tara shi ma shi za a ƙara cewa wanka wannan na ruwa zalla ɗin idan aka yi na farko ya riga ya mi ya wadatar a babin misali sai malam ya ci gaba da cewa wa kana rubbama amara Allah yukaffana almayyita hatta yanzura ilayhi sau da yawa manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam yana umarni da cewa kada a sanya mamaci a cikin likkafaninsa hatta yanzu ilayhi har sai manzon Allah ɗin ya kalle shi la'alla akwai abin da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam yake aiwatarwa zuwa gare shi wa kana yamshi amamal janaza ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana tafiya wato a gaban janaza idan za a ɗauki wato janaza a babin misali za a kai ta wato makwancinta to mutum idan ɗaukanta aka yi ya- mutum yana da zaɓi zai iya shiga gabanta zai iya shiga damarta ko hagun ɗinta kamar yadda albani ya faɗa wato ko bayanta kamar yadda albani ya faɗa a cikin ahkamul jana'is to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗaukan wato yana shiga gaban janaza idan za a kai ta malai ce wa kana yanha anir rukubi fi janaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hanawa wajen hawan abun hawa wajen kaiwa janaza la'alla su makabartar su a ina take a kusa mu kuma yanzu ta mu nesa ne shi yasa albani ma ya tsananta magana a cikin littafin sa ahkamul janaiz wajen kaiwa wato janaza a mota ko abin da ya kama da haka yace a dauke ta a araba mun gane araba ko ita ce mi amalanke wato a sa a tura ko a ɗauke ta a kafaɗa a babin misali to la'alla shi abin nan saboda ya yi dogaro da hadisan da suka abin nan amma idan makabarta yanzu a ce misali mu a irin wannan garin makabartan mu wacce take kaman guda ɗaya daga can adamawa in an ɗauko gawa can za a kai waɗanda yake anguwar ibro kafinta can zai kai wanda yake ina ne can zai kai kaga a ce za a ɗauko gawa daga can daga kafaɗa a kawo ta makabartan nan za a sha mi da a sha wahala a babun misali kun ga ba laifi bane ba sai a sanya ta a motar wato a kawo ta ba dan komi ba saboda ad-darurat tabihul mahzurat sai dai idan an sata abu a abun hawa ana so kuma waɗanda suke masu tashayi tashayi waɗanda za su raka gawar su zamo kuma su kuma suna bayan wato gawar ne ba mi wato ba gabanta ba a babu misali allahumma illa sai da wani wato dalili ko wani izin mana ce wa kana yajuzu rukubi kalfal janaza amma kuma ya halatta ya halatta wani sa'ilin manzon Allah din yana halatta hawa hawa abun hawa amma kuma a bayan gawa mun fahimta idan mutum akan abun hawa yake to gawa tana gaba shi kuma yana mi bayanta idan da kafa yake yana da zaɓi ko ya tsaya a gabanta shi yana gaba gawar tana biye da shi ko yana damanta ko yana hagun ɗinta duk wannan ba laifi ba ne amma idan yana kan mashin ko yana mota ko yana keke ko jaki ko alfadari to gawa tana gaba shi kuma yana ina yana baya wannan shine abin da albani ya faɗa a cikin littafinsa a hakamul jana'is wallahu ta'ala a'lam kenan wucewa da muke yi gaban gawa kaga wani akan mashina hakan din ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya koyar to ina ba mu samu bara ne mu karanta malamin ce wa kana idza tada'a janaza lam yaq'ud hatta hatta tuda'a fi lahadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya raka gawa baya zama har sai an sanya gawar wato a cikin kabarinta sai kuma sai ya nemi wuri wato ya zauna sai a bar masu aikin gawa kuma sai su ci gaba da aikin wato gawa waɗanda za su sanya ta su birne ta da wane ne sai a nemi wuri a zauna kamar yadda hadisin ban sunansa wato wane ne wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada abin nan labari a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi wuri ya zauna sannan yake yi wa mutane wato wa'azi kenan idan an sa gawa a cikin kabari ba laifi bane ba mutane za su nemi wuri mi su zauna ba za su tsaya tsage tsage tsage tsage a babu misali ba sannan inda damar da wani wanda zai yi nasiha a wajen kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to sai a gabatar da wannan nasiha ina ga saboda kurewar lokaci lokacin ya tafi duk da ba mu samu wurin tsayawa ba za mu tsaya a nan abinda muka karanta daidai muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya yafe mana ƙarancin sanin mu ne da kuma wato fusga wato na ceda اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انت الذي امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين